أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin littafin da ya da salihin za mu tashi a kan babi na ɗari uku da hamsin da biyar to babu tagalizi fi taharimi sihir to wannan babi wanda zai yi magana akan girman girman zunubi na sihi musulunci ya faɗi wato girma na zunubi na sihiri wato sihiri babban zunubi ne Allah ya tsare mu da shi menene sihiri sihiri shine wasu kulle-kulle da ɗaure-ɗaure da mutane suke yi tare da haɗin kai shaidanu tare da haɗin kai da shaidanu mafi yawa mafi yawa mafi yawa kun ji na faɗi wannan kalma so uku mafi yawan sihiri da ake yi ba a yi shi sai an yi shirka da Allah na lalata mafi yawa sai yayi rayuwar sihiri ba shirka da Allah na nuna rayuwar amma mafi yawa wanda ake yi sai an yi shirka da Allah dama wanda ya shirka da Allah kuma ya kafirta kamar damfara ne wani da ake cewa ko yana bokanci ko yana abin ai ba bokanci wani kawai dabara ce yanzu mutumin da zai zo malam daga tarbinka misali ka zo ka ce masa damuwa kana da damuwa ya ce to zo kama zawo sai ka kama sai ya riƙe haka sai ya ce ma Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ba ma kaka kira sau Muhammadu yake kira Allah Muhammadu sai kuma ya kira shi dan yana ta kira nanatawa Allahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yana kira jila har ya zo daidai inda ka rike aya gane daidai inda ka kama sai ya ga da wanne ka kare da suna Allahu ne ko da suna Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ko da sunan shaidan inda suna Allahu ne ya san yadda zai gaya ma me za a yi me za a yi me za a yi idan da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya san me zai gama inda sunan shi din ne ya san me zai gama misali sai mutum ya ma haka sai ya gaya ma ce to ka je ka yanka rago ayi kaza da kaza misali kuka ya haka kace in an tambaye ka menene yi na kafirci dan Allah ne zaka ce tambaya nake in ka ce wannan kafiri me yayi na kafirci zaka ce nan dan fara na aka ce mai wayo na aka ce dan fo wannan na duk ka iya faɗa amma an kace masa kafiri in an tambaye ka me na kafirci me zaka ce ina son wani ya faɗa ne na na yi wannan idan a gane ba kowanne ne da zaka ji ana ce ba yana rubuta ya kafiri ba na wasu kawai dabaru ne akwai wanda ainihin tsagoran dabara ne na san wanda ya gyara daki daki ne aka kyara shi aka san ya zama madubi mudubiro duk aka cire aka sa masa bututu irin na manyan nan na bayan gida aka ja shi ya fita can bayan idan ka je bututun kana magana ta ka dimu ya tsaro haka biliyar za ta fito a nan za a je cikin bututun ana magana aiki kuma ya sa masa miro kuma ya sa masa fitila kuma ga shi ba windo zai ce ka shiga ka shiga ka kula kai kaza kai kaza kai kaza cewa za ka yi magana da wani aljini can kana magana sai ka ji wannan magana ta bututu ta zo ne kana da wani jiki kana wani ne wani me ya kawo ga kai ta bada to can sai ya kyafta ma wannan wutar wal sai a ɗauke an kyafta wutar sai ka danka ta ko'ina a ɗaki wannan yanzu kana ganin ba komai dan kawai na gaya ma mai yake shi wala kiɗi ne za ka yi za ka ganka sama da ƙasa da ko'ina kuma ga duhu sai a ɗauke haka za ka zo yana cewa to yaya aka yi sai kana mar bayani ya ce kaza ya ce ayi kaza wani ma ya ce ma yana son a je a samu wato wai wai tsaka tsaka yan tagwaye kaji tsaka yan tagwaye hazan na da usaina na'am yawo to shi ne sai a ce ma to akwai wanda za su je aikin nema ko a ce ma ana neman zaki wanda haƙorin fikar shi ta waɗi fikar zaki na cikin na haƙorin shi ya waɗi shi ake so a nemo to wanda ma fikar bai waɗi ba za ka yi ka samu shi ina nuhu haka dai wasu abubuwa da duk dai ma'ana ne sai a karɓi kuɗi to duk wanda yayi wannan misali shi ma in an ce ma ka ce masa kafiri a da wani dalili kawai misali nake ba me yayi na kafirci ka ce malbarawo yayi dini na ka kira shi dan damfara na ka kira shi dan fa wannan duk wanda ka kira shi ya ci mutunci yayi amma in ka ce kafirci to me yayi na kafirci sanya miro da ya daki ko bututu da ya sa na ko fitila da ya kunna ma ka ruɗe wanda kawai misali nake shi yasa sake kalmar kafirci akan mutane yana da hatsari yana da hatsari sosai gara mutane ma su yi kafirci kai baka ce musu kafiri ba da ba su yi kafirci baka ce musu kafiri hadarin ya fi sauki a ce ya yi kafirci tun daga haka ba Allah ya san ya yi ba ba zai je tare da shi ba ina nan amma baka kira shi ba kai to ya fi sauki da kuma ka kira wanda ba kafiri ba kafiri za ka wasu masu yin sihiri ko da sunan duba ko suna yi ne da yaudara da ko wannan in aka fi duba abubuwan da suke ba wani abu amma kaga wanda zai ji shi din ya kashi wani aiki na kafirci akwai wanda ake sa su rubuta rubutu da jinin haila rubutun ayoyin Allah wannan da bokan da wanda aka watsa duk sun yarda misali suna nan suna nan ayyuka akwai wanda za a tashi ya samu alƙur'ani guda uku ya ajiye ɗaya a dama ya taka ya ajiye abu haka ya ajiye ne ya masa fitsari kun ji maganan ba da hadi ko kaga wannan ai a kafiran ma ba dan gangani ba na inda wani abu kafir kafir ko bahaushe yana da shi kafir kafir wanda wai kafir kafiri kafirci to kaga wannan kowane aiki a cikin kafirci to suna nan wanda yake ya daban-daban Allah ya tsare قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yana cewa wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kai kafirci ba sanadiyar wannan aya yahudawa ne bayan mulkin annabi suleiman kun sani annabi suleiman alaihi salam ya roki allah wa habli mulkan ko la yanbaghi li ahadin min ba'd Allah ka bani mulki wanda bayana ba wanda zai iya yi ba wanda zaka ba iri shi innaka antal wahhab Allah kuma yace muka bashi wannan shi yasa sai annabi Sulaiman Allah ya hore masa har aljanna yanzu duk duniya ba wani sarki da yake iko da aljanna ko a wanda sarki garin shi yake akwai sarkin da zaka je ka ga aljanu an zauna a fadar sa waziri aljani shamaki aljani na aza zaune shi abin da ya faɗa sai annabi Sulaiman shi yasa duk abin da yake so haka za a je a yi a je a yabo zinari a je a yabo azurfa sai ce aljani ya je cikin maliya ya shiga sai ya yabo zinari ya ebo azurfa ya ebo kayan karo du'ulu'u marjan a zo da da haka haka shi yake Allah ya bashi wannan mulki to abubuwan da yayi bayan annabi Sulaiman ya rasu sai yahudawa suka je suka tuno wasu abubuwa sai suna ta yawo suna yadawa suna cewa wai annabi Sulaiman shi ma bai da yi wannan mulkin wanda kowa ya yarda ya mulki tunda ko aljani ya san annabi Sulaiman ya yi mulki Allah madaukake sarki ne yana ba da labarin rasuwar annabi Sulaiman gona annabi Sulaiman masu noman ta aljani ne kai yanzu aljani ɗaya zai ma noma ai da ka samu kaya na a ce kana da gona in za ka samu gona kaman kaman Abuja in ya zo cikin dare sai nemi ma'ida to shi aljanu suke man kuma in sun zo suna aiki ko daga kai su kalli annabi Sulaiman ba ta iya yi saboda tsoro wannan shi yasa Allah madaukakin sarki da iyawarsa da ikonsa ya gwada ikonsa wajen rasuwan annabi Sulaiman suna cikin aiki saboda ana ta yayatawa cewa aljanu sun san gaibu sai da Allah madaukakin sarki ya sa aljanuna ta hidima wa Annabi Sulaiman suna aiki ya zo kuma yana duba aiki ya jingina akan saddarsa ta mulki Allah ya sa mala'ika ya zara ran Annabi Sulaiman yana tsaye Annabi Sulaiman ya rasu a tsaye yana jingina da sanda yadda ka kan mutum na duba ka yana duba aiki kuma bayan ya rasu suka ci gaba da aiki suka yi ta aiki suka yi ta aiki aka kwana aka wuni aka kwana aka wuni aka kwana aka wuni tsawon lokaci suna ta aiki ba mai iya juwa mai gida na nan shine ma'anar magana Allah madaukakin sarki da kanshi a cikin alƙur'ani yace falamma qadaina alaihi al-maut ko ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata lokacin da muka dauki ran annabi Sulaiman ba abin da ya gwada wa mala'iku aljanu cewa ran annabi Suleiman ya fita ya rasu Allah ya ce sai dai wata kwaro na ƙasa tururuwa Allah ya sa ta zo ta ringa cin sandan annabi Suleiman tana na gara oh gara okay gara da ban tururuwa gara to gara sai ga tururuwa ita ce ne tare haji ko gara gara gara ta zo ta cinye handarsa ta cinye kawai sai ya faɗi Allah ya ce falamma sarra lokacin da annabi Sulaiman ya faɗi ya faɗi ta bayyana sujudi lokacin aljanu suka sani cewa annabi Sulaiman ya rasu Allah ya ce ai law kanu ya'lamu dal ghaiba ma labisu min azabin alim yace da sun san bai mu da tuni sun gaba abin su to wanda kake tsoro ya mutu a sai kawai ka taba abinka daga lokacin suka bazama suka hau duwatsu suka shiga rafuka suka shiga wurare ko suka zo Abuja ko suka tafi ila Abuja haka haka suka tafi shi garuruwa suka hau hau wurare to Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi Suleiman to irin wannan karfi na mulki da Allah ya ba annabi Suleiman lokacin da ya rasu Yahudawa suna ta yayatawa cewa ai abin da ya sa annabi Suleiman ya iya wannan mulki saboda tsafi yake ya iya shi shine Allah madaukakin sarki ya karyata shi Allah madaukakin sarki yace wa ma kafara Sulaiman ba gaskiya ba annabi Sulaiman bai kafirci ko annabi wanda bai yi sihiri ba walakin da shayadi na kafaru amma su shaydane su suka yi kafirci domin su yu'allimuna nasa sihir suna koyar da mutane sihiri kuma sihiri irin da kafirci da ka su nasu kafirci ne Allah ya tsare wa nabi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala idtanibu taba al mubiqat qalu ya rasulullah ma hunna qala ashirku billah wa sihr wa qatl an nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa akl al riba wa akl mal al yatim wa tawalli yawm al zahab wa qatl al muhsanat al mu'minat al ghafilat muttafaqun alayhi an samu hadisi daga Abi Huraira yadda Allah su kare tabbata a gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku nisanci manya-manyan laifuka guda bakwai waɗanda suke da halakarwa laifuka ne wanda duk wanda ya kama yin su za su halakar da shi Allah ya tsare ku sahabbai suka ce ya rasulullah wasu irin laifi ne masu halakarwa wanda kake so mu nisance su sai manzo Allah ya lissafa musu su mu ma lissafa mana daga shi nan muna ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce na farko shirka da Allah kuma duk lokacin da za a kira zunubi na farko babba shine shirka da Allah Allah ya tsare mu shirka da shi shi kuma shine zunubi da ya tilo da Allah baya gafara idan mutum ya mutu yana yi shi kadai ne zunubin da idan mutum ya mutu yana yi wallahi ya zama dan wuta har abada ba talla ba ko shi ne liman wallahi ko liman ba ruwan Allah da mai yi mutum yake in dai yana shirka da Allah to zai ga kuma ya mutu bai tuba ba to ya zama dan wuta har abada Allah ya tsare mu shi ne zunubin da Allah madaukakin sarki ya ce innahu man yushrik billah faqad harama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar yanda al'amari yake duk wanda yayi shirka da Allah Allah ya haramta masa aljanna sannan mako masa wuta Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi sai ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafara a yi shirka da shi yana nufin ana nufin bai gafara mutum ya mutu yana shirka da shi amma idan mushriki yanzu ya zo ya ce zai tuba shikenan duk wanda ya ce ya tuba shikenan Allah yana son kowa ya tuba ba ana nufin mutum ya yi shirka ya tuba sai ba za a gafarta masa ba a'a yana nufin in ya mutu yana yi saboda ai kowa ma Allah ya ce ya tuba in ya tuba ya shiga musulunci shikenan arna in suka zo suka yi kalmar shahada shike duk abin da suka yi ya wuce da haka mutuwa ana shirka shine babu kuma wani wanda aka cire ka san wani abu al'adunmu da yarurrukanmu sukan shiga cikin addininmu shaidan ya zo ya takuda mana su da addini sai muna gani mu saboda yarenmu kaza ne kamar mu namu in muka yi ba komai a kun gane wannan hasan muna haka muke gani kuma duk sharri shedan ne don na muku misali da waka ka san wani yana ga iya ji waka Hausa kaman zulubin da dan sauki sauki ko gane haka kawai ba ta shere yana kaman yaji dan kwaro kaman dalla dalla da za a bashi amma in yaji ba Michael Jackson ba wannan kafirci ina nufin yana jin kafiri na alali ba su da wani bambanci eh ba su da wani bambanci kawai shi ne abin shi Allah madaukakin sarki in ya yanke hukunci gaba ɗaya ne kamar da a cikin al'adunmu za mu ringa yin wani abu za ka ga muna yin alfahari da addini alfahari da addini na imani na godiyan Allah shi babu ne amma alfahari na nuna wani da isa ba wannan ba kuskure ko kana ganin kai yaran ku kaman kafu wani a cikin musulunci saboda kai yaran ku kana ganin kai wane ne zai da wa zan yi misali to a kana ganin kai bahaushe ko kai ba fulatani to ko kai kanuri ai duk kowanne yana da nashi kowanne yana ji shi shi shi din ba dama ne a musulunci kowanne ana gaya ma tarihinsa za ka ga yana da wasu al'adu wanda suke ba su da kyau na nuna cewa wanda ba shi ba kaman da kasa-kasa yake a musulunci kama a kai ka ce annabin bahaushe ne ko annabin bafulatani ne ko annabin babarbare ne ba ko ɗaya yanda kowa yake da bafulatani da bahaushe da da babarbare da iyamuri da birom duk ɗaya suke a musulunci ba wanda ya ɗara kowa wanda kawai ɗara kowa da tsoron Allah ake ɗara wani Allah da yi kiran nan kowa na ciki ibibiyo na ciki yargam na ciki na birob na ciki angas na ciki na kai ma kuma kana ciki ko ma wane ne yaron ku da Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa dan Allah waye ba ciki wannan kira kowa na ciki ya muri na ciki da ya rabe na ciki bahaushe na ciki sai Allah ya ce waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila Allah ya ce ni ta'arafu sai ya ce inna akramakum indallahi atqakum kaji magana cikin ku wanda ya fi girma ya fi daraja a wajen Allah ka wanda ya fi ku tsoron Allah in kana son ka mutum kawai ka fi tsoron Allah shikenan ka dara shi amma ba maganan wani yaran ku ba ba magana inda ka fito ba wani gani yake ma in ji ba wace ne kamar yaje lahira ba za a bar komai ba kamar saboda shi abu da hali yana kamun kuma wannan ya bari da yaji sai a fada shi da duka ba ruwan Allah da wannan yaran naka Allah shi ya yare shi ya ya muri shi ya bahaushi shi ya babula da ni shi ya babarbare shi ya balarabe shi ya kowa da haka fifiko a wajen Allah kawai imani to wannan gani ganin shine musulunci baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa sahabbai fada kuma sayyidina Bilal ai baki ne bakar fata ne mutumin Ethiopia ne tun Habasha duk abin da ya hada su da wani falarabe wani abu in kaga fadan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai innaka mudunzi ka jahiliya sai ga wa shi dan me za ka masa dan Annabi ya nuna musu la fadara li alabiyyin ala adamin sai ba bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba Allah da takwa sai tsoron Allah kawai kana so ka bi shi kawai ka bi tsoron Allah ka wuce shi da haka idan wani lokaci abubuwan muka yi ina nufin a matsayin yaran mu sai mu kamar Allah ba zai mana koma ba yana da shi abinda da yawa ake yi shirka da Allah yanzu wani yana gani in ya sa babban riga ya sa aska biyu ya rike tarbi ya ajiye qur'ani a gaban shi shi in yayi tsafi kamar Allah zai kyale shi kun gane Hausa yana ga tunda shi yana da tarbi yana da aska yana ga sai wanda ya tsafi ya sa fulawa ya sa gajeren wando ya shafa bula alhali a wajen Allah duk da suke saboda aiki ɗaya suka yi idan wanda ya sa babbar riga ya tsafi sunan shi tsafi idan wanda ya sa gajera wanda ya shafa bula ya tsafi sunan shi tsafi da haka Allah ya hana akwai duba an san duba akwai tsubbu an san tsubbu duka suna nan akwai bugun kasa na buga kasa a zana fitar da lissafi a gaya ma ran da za ka mutu na eh a gaya ma ran da za ka mutu duk haka kawai neman shishigi wa Allah malaukaci sai ne ma za ka yi da ran da za ka mutu kawai ka tsaya eh kaurar tararo eh suna na ai abubuwa da yawa da ake yi wanda yake ba su da kyau kawai raba mutum ake yi da Allah su ga mutum ya je da girman shi wai za a yi masa kudi wata rana a gaba mun je asibiti gai da wani mara lafiya sai wanda yake mota ya ce mun a nan aka rabi muke wuce ya ce wallahi a nan aka damfare mu a ce aka damfare ku eh wai a ce an zo an ce musu za a yi musu kuɗi aka ce su kawo kuɗi kuma za a musu kuɗi aka ce su kawo kuɗi lokacin da za a musu kuɗin rafi ne kowa wasu lamin gadam wanda ya sunsa kan dushin sarki wai aka ce su zo bayan magariba gari ya so mu duhu suka zo bakin ruwa wai aka sa su suka ringa rarrafe a bakin ruwa ya ce wallahi ba mu sani ba amma ni dai na ji wani dindin an haɗa ruwa ba mu ga kowa ba wai a aljani ya zo ke in ka gan mutum babban mutum ba sun yi ko Allah ku kai tara na fiye ya ce wallahi ma amma shi lokacin ya gane cewa ba abin ya gaya mun ya ce ni da alhaji wani haka wallahi ka duba yana zage su ce wai ka duba kamar ni ta kane wa da mal tun daga bakin ruwan nan yace sai kudi ya dinga rarrafe yace amma dai ya ji tunjin an fada ruwa to dai ji tunjin shi ne aka ce ya tsaya yace kuma sai ga akwati wasu suka ajiye ba yace kuma aka bude ya ga kudi aka ce amma kai ya dai taba saboda akwai sauran aiki kaji inda za a yi aiki akwai kara aiki zai yi ya aka ce sai sun kawo ko wani turare ne ina za a samo shi sai an tafi garin aljanu shi ne kudin turaren wajen miliyan uku aka ce suka je aka samu aka samu aka je aka ce to su zauna cikin dare ga yadda za su zauna a cikin daki za su ga za su ji an kwankwasa goba kuma suka zauna cikin dare aka kwankwasa goba aka kawo musu aka kawo musu abin nan akwati amma sharadi aka ce musu kada su bude sai washe gari shi ne washe gari da suka bude ba ko ba ce shi ne sai mutum ya ta yawo yana cewa an cuce shi na an dambare shi na Allah tsare wanda zai kudi ya kamata ya waka shi kawai shiga daki ya waka shi kudi kawai a huta to lalle dai abin da yake na shirka da Allah ne Allah madaukakin sarki baya ko kuma bai yarda da shi ba kuma duk wanda ya wuce yana yi ya zama dan wuta har abada Allah ya tsare mu zulubi nabi annabi sallallahu alaihi wasallam da sihiri daman shi yasa malami ya kawo hadisi wato alisanta sihiri shi ma zulubi ne mai halakarwa zulubi na uku shine wa qatlun nafs da kashe rai wanda Allah madaukakin sarki ya haramta sai da haƙƙi wato duk wanda ya ci kai Allah madaukakin sarki ya gaya mana umar yaktul mu'minan muta'ammidan Allah ya ce fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima Allah madaukakin sarki ce duk wanda ya kashe mu'mini da gangan to sakamakon sa wutar jahannama sa'annan zai dawwama a ciki Allah kiyaye sanan Allah ya yi fushi da shi sanan Allah ya la'ace shi sanan Allah ya yi masa tanadin azaba mai girma ai da wannan ne maluma suka ce irin azabar wanda ya kashe mutanen duniya kaf irin azabar da zawa wanda ya kashe mutum daya eh kuma rai daya in mutum ɗari suka kashe shi duk sun yi kisan kai a musulunci duk kashe su za a yi Allah ya kiyaye da haka duk abin da zai kawo maganar kisan kai ba ruwanka ko bin wanda za a kashe ake yi a guje ka rike shi aka kashe shi kai ma ka shiga shi eh ba kyau Allah ya tsare sannan wa akulu riba da cin riba Allah ya tsare mu riba ga kanan ta zo ta mamaye mu sai gyaran Allah har ma saboda yawanta ma wata an gane ta wata ba a gane ta ba dama kuma ga ta da manyan zunubi ne mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babi babi na zina ya kai babi 70 babi kala kala yace amma mafi zina a riba mai karamin zunubi shine wanda zunubin ta daidai da mutum yayi zina da mahaifiyarsa zunubi mai karamin zunubi to mai babban zunubi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa ya nuna in tashin kiyama ya zo haka zuban zai shiga tana bin mutane ana ta kun ga yanzu dole ake sa mutane sai sun saba Allah dole dole dole ana son sai an fasikantar da mutane dole dole ku duba abin da ake maganar liwaɗi auren maza auren jinsi ku duba yadda suka tada magana tun ana kyamun magana har an soma saba da ita har ta soma za ta zama na wato topic of the day ana ta dama haka suke kuma daman yadda suke kokarin su mai da wato mutane ɗan kwaya yara su zama suna shaye-shaye daman duk wanda yake shaye-shaye ba abin da ba zai iya yi ba Allah kiyaye duk barnan da kaji ana suke so a yi daman in aka mai da mutum ɗin shaye shaye ai an gama da haka ta kaga al'umma tana ta tafiya ana ta tafiya wata irin wata irin hanya wadda ba ta bullewa Allah kiyaye sa'annan da cin dukiyar maraya maraya wanda mahaifinsa ko mahaifiyarsa ta mutu aka ɗauki dukiya na aka ba mutum kawai ya ci shi ma babban zunubi Allah kiyaye sa'annan wata wani yawan zahab da gudu ranar yaƙi yaƙi na musulunci amma a tsarin shari'a musulunci ma akwai yawa in an ninka ku yawa za ku iya gudu na eh akwai yawan da in kuka gudu ba da shi amma ba haka ba in ana yaki musulunci ba inda za ka gudu sai dai ka tsaya saboda shi gudu ma bai sa ka tsira ai shi da mutuwa da wanda ya je yaki da wanda ya ke gida duk labarin su da kamar wanda ya tafiya ne da wanda ya zauna a gida duk labarin su da wanda kwanan shi ya kare sai da gida ya mutu zai bar wanda ya tafiya eh sai ka ga wanda ya je ya shiga inda ya shiga ba akwai so da ya ji yakin duniya na ɗaya ba ya ji yakin duniya na biyu na kuma yana nan akwai wanda bai ji yakin duniya na ko ina kuma ya mutu saboda ko mutuwa kwanan ƙarar kwana ne shi yasa waɗanda suka gane haka ba su da damuwa su zan babu yanda za a yi su mutu lokaci ne ba kuma sun san idan lokaci ya ba abin da zai sa su zauna ba gudu ba ja da baya idan lokaci ya yi sai mutum ya yi na irin wazirin annabi suleiman alaihi salam akwai kisar wazirin annabi suleiman wanda Allah madaukakin sarki ya ce wa mala'ikan mutuwa ya tafi ya je can kasan sin ya ɗauki ran wazirin annabi Suleiman Allah ya ba shi lokaci mala'ikan da ya tashi tafiya sai ya biyo ta fadan annabi Suleiman ya zo wajen annabi Suleiman suka gaisa mala'ikan mutuwa ya shigo sai ya ga wannan mutumin da aka ba shi lokaci a je a daure shi a can gashi a zaune ana ta harka da shi suka gaisa da annabi Sulaiman yace shi ma kai shi malaika yana mamaki iko Allah yace yanzu wannan gashi lokaci ya kusa ko ya Allah zai kai shi can shi dai ya san Allah ya ce masa ga wajen kuma anan za a yi ya duba shi ga shi ne fa ka san malaika mutuwa yana da takarda da sunanka a hannunka kullum akalla sau bakwai zai duba ka kai ne ya yi yana dubawa na eh so bakwai akalla kowace rana akwai ruwa da suke cewa su hamsin ko mai saboda amma ne so bakwai duba ka lalle sai ya nan da kwana ka ga to yana dubawa ya kalle shi shi da ya ga mala'ikan ya kalle shi sai ya ji shi yana zufa ya ji na gashi jikinsa duk sun tashi ya ce wa annabi sulaiman to zan da za a tafi aiki sai mun zo ya ce amma zan dawo sai ya tafi sai mutumin ya ya ce wa annabi sulaiman wannan wani bako ne haka kai ya ce me ya haɗa ka da shi shi ai da ya kalle ni ne na ji ni ina zufa na ji yace masa mala'ika mutuwa yace shine kuma yake kallo na yace eh duk da yazo bira wanda yake duba hadin shine ya nemi alfarma a wajen Annabi Sulaiman Annabi Sulaiman Allah ya yi mishi wato kyauta ta iska wanda yake zama a kan tabarma Allah ya gaya mana tafiyar da yake gudu ha shaharun warawa wa shaharun wato tafiyar da tabarman take yi da safe tafiyan wata guda da safe da yamma tafiyan wata guda kaga yanzu idan ka hau tabarmar tafiyan wata guda da safe kaga nan ka kai kamar ka bai wuce miki da yaba ko biyu na yanzu yanzu da bu sai ka ganka a jidda ka kauga to shi ya sani yace annabi Sulaiman yana neman alfarma me zan ma ce ina son ka bani aran tabarman nan ta kai ni waje kaza yana nufin yayi nisa da Babylon annabi Sulaiman ta haka kake zai ce to bismillah ya ba shi tabarman lokacin da ta dauke shi tana ajiye shi ta ajiye shi a gaban mala'ikan mutuwa eh yana jira tam ya kusa yaga baya nan kan ya kusa cika amma so sai gashi darum shi ma ce Allahu akbar Allah da iko ya kawo kai ada ma haka ajali yake da kanka zaka kai kanka ai wallahi billahi in ajali ya kira ba kai da kanka zaka tafi hmm shige ne daure to shine ai da yana ba Annabi Sulaiman labari yace ai da zunan mamaki nake na yi ko Allah na ga lokaci ya kusa na gani ta tafiya yace kaji kaji kaji shine yace yace yana zuwa ko lokacin na shiga mm kaga ka dauke shi na na na na shida shine wa qazful muhsinati almu'minati alghafilat na na bakwai ko shine yiwa mata kakan gagu rabbanannu yiwa kai musu kazafi shi a musulunci in ka je yana cewa mata gafila to yabanta yake matar da ba ruwanta da kazantar zina na matar da ba ruwanta da fasikanci ka tangajiya wanda ta tsaya maganan aure ne kawai gabanta to wanda ya je ya mutu shari ya ce musu mazinata shi ya sa cewa mata mazinata shi ma hatsari ba ruwanka saboda shaidar zina a musulunci kowa ya san yadda ake yi ba ka cewa mutane sun yi zina sai ka same su ko da ce sai kun same su sai kun same su su hudu suna cikin zina kuma kun gan su suna nuna na ya ɗaya ya gani na biyu ya gani na uku ya gani na hudu ya gani to nan ne za a je a ce suna jira amma idan ɗaya ya gani ya gani na uku bai gani ba ba za jira a shari'a domin Allah madaukakin sarki ya ce sai sun zo da shaidu guda hudu shaidun nan sai sun tabbatar da haka a shari'ar musulunci inda za ka je ka ce wani ya yi zina a ce to akwai shaidu ne ka ce ka nemo limamai ma tukuna sai liman wane liman wane liman wane liman wane duka kawo su sun gani a zo liman na farko ya ce eh na gan su na zina na biyu ce na gani na na uku ce na hudu ce eh to ni dai da na shiga na gan su a zazzaune a kujera amma dai duk tsirara ku ji wannan magana to hukuncin waɗannan limamai guda uku kowanne sai an masa bulala tamanin ai ba a yarda da shaidan kyamara a musulunci shaidan kyamara ƙarya ne kun ji wannan tambayar da yi kan a tsaya an su tambaya ce in kyamara ta ɗauka ba na ce shaidan kyamara a musulunci ƙarya ne kun san me yasa zama ƙarya saboda ana ƙarya da kyamara shine yasa zama ƙarya tunda yanzu kamara tana iya dauka abin da babu shi ta nuna ba kwanaki aka nuna wani kwararren technology ya ce ga kai ne ko ya ɗau hoton mutum ya ce to bari yanzu zan nuno ka kana basketball kuma ya nuno shi yana basketball kuma gashi a zaune kuma kowa ya gani ya har haɗa har sai gashi har yana ɗaukan bol yana sawa a raga ba yadda za a ce ma ba wannan mutumin ne je yana basketball ba yadda kuma a take yana zaune yace gashi nan da rigarta da komai ai an dade ana abun nan kamar hoto ne ai da ba a san ana hada hoto ba na an sha a sawa mutum cross lokacin ba a waye ba a duniya an yi wasan cin maka irin wannan shari na sai a je a sama a hoto lokacin sai a sa masa cross sai a nuno shi a lokacin ba wai kowa ya da yake cewa ya sa cross kuma hoto ne ƙarya ne amma yanzu ko a wawaye na ai kowa sun san kowa ya gane hoto ƙarya ne na photoshop sun sai a nuno ka inda baka je ba sai a haɗa ka da wanda ba ku taɓa haɗuwa ba to kaga wannan ya zai iya zama gaskiya da haka shaidar Allah nan da ya faɗa har gobe ita ce sai an same ta sai an same ta kun san Allah madaukakin sarki yayi alqur'ani ne ya dace ga kowane zamani daga nan har tashi kiyama ba lokacin da alqur'ani zai zama wani daban sai dai ke da kowane zamani saka ba mutum zai kiyaye bakinsa kiyaye bakinsa kuma ya rinka kokarin yi wa mutane kyakkyawan zato kun ga wani wasu Allah ya jarabe su da iya mutane mummunan zato kawai da ya ga mutum shi kenan ya gan shi shi kenan ka ga mutum a angongo yake sai ka gan shi da wata mata a gaban mota suna tafiya ba ɗan kwali sai na kawai shi kenan suka yanke hukunci cewa mutum ne fasiki alhalin ba gaskiya ba ne ba ka san me ya faru na ba ka san me aka yi ba ba ka san me ya faru ba ina nanu sai ka masa zaton alheri cewa wani abu ne ya faru shi kenan ka huta kuma da yawa ɗin wani abu ne yake faruwa wani abin da yake faruwa sai ka ga babu yadda wani ma bai santa ba eh dalili ya kai dalili da za ka ga hakan ya faru su maganin sa kyakkyawar zato wa musulmi mutum ya zama ma ba mutumin kirki ba kamar sa kyakkyawar zato ai kai ka huta wajen Allah na da a ce kuma mutumin kirki ne kai masa mummunan zato babu kyau ana son kyauta zato wa al'ummar musulmi ya fi alheri ya fi wa jawo mutum kwanciyar hankali idan mutum yana munin zato mutane sai su ibin zunubi zunubin da bai san kansu ba eh sai yasa ake son a ringa kowaye a ringa masa kyakkyawan zato ko da malamin anguwanku ne misali ka san wani gida a ce gidan giya ne kuma karfe goma sha ɗaya kaga sai ka zo ka kana wucewa sai ka ga malaya fito daga gida sai ka ce Allahu akbar Allah saka ku malaya da alheri wata kila wata ce za ta musulunta a gidan it's possible na abu ne wata kila wata ce za ta musulunta aka ce ah to don tana gidan giya aka ce masa ga masu musulunta kana nufin ba zai je ba ne zai je ai kenan ka ka huta to ka kaddara ma ba haka bane ba ka huta ba na to sai kuma ya zama ba hakan ba sai kai masa mummunan zato kaga ka je kai ta yada ƙarya a cikin al'umma nan da bai da kyau Allah shi yadda alhamdulillah ah sala ka dango bari mu karasa wannan babu tunda hadisi da ne sai babu nahyi anil musafarati bil mushaf ila bilad al kuffar idza khifa wuquhu bi aidi al adu wannan babu zai magana hali da musulunci yayi kada ayi tafiya da alqur'ani alqur'ani ne girma haka ka dauke shi ayi tafiya da shi wato zuwa ga garin kafirai amma idan aka ji tsoron zai fada hannun abokan gaba su wulakanta shi kwanan nan aka kona alkur'ani ko a wata kasa ne wili Allah ka kona su eh za su gani ai ba yau aka soma yi wa alkur'ani haka ba ko ba yau Allah ya ya soma intikami ba shi Allah madaukakin sarki da yake shi yana yana yana taurarawa azzali Allah madaukakin sarki sai mutum yayi barna sai ya kyale wani Allah ba shi dama ma ya tuba wani haka duk ganin daman sa ne wani kuma take ai akwai wanda suka je bonawa a take wuta ta kona shi take wasu kuma sai Allah ya kyale su saboda jarrabawa gare su da kuma jarrabawa ga al'ummar musulmi to duk inda mutum ya san zai shiga da alqur'ani ya wulakanta kada ya shiga da shi amma yanzu duk duniya akwai qur'ani ko computer ka shiga sai ka buga alqur'ani na sai ka fito da copy na alqur'ani kaga wani irin ci gaba ne wanda aka samu عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر بالقران الى ارض العدو an samu hadisi daga ibn umar ya dala tsar tabbata a gare su yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi tafiya da alqur'ani zuwa ga kasan abokan gaba wanda za su wulakanta alqur'ani hasali alqur'ani in mutum bai da sarki ma baya taba shi idan ka karanta kissa musulunta sayyidina umar radiyallahu anhu akwai kanwar fadima wadda lokacin da sayyidina Umar ya fitata yana ta tafiya da sauri ya ji labarin wani ya musulunta ne yana so ya je maganin sa da yake mai karfafa ne wani ya tare shi yace Umar ya dan kana da sauri yace wani ne naji an ce an ya musulunta sai yace to sauri me kake yi kana dan gidanka ya kama wuta kana zuwa kana kai gudunmawan kake wuta wani wani yace me kake yi yace kanwar kamata musulunta sai kan mata to shine sai ya bar inda zai tafi ya tafi gidansu kuma akwai mijinta sa'id lokacin kuma akwai sayyidina khabbab bin arad ya zo gidansu yana koyar da su alqur'ani Allah madaukakin sarki ya fakar da suratul daha aya goma nan ya zo tana tana rubuce ne a cikin fata suna ta karatu sai sayyidina umar ya zo kun kun kun ya dan ji karatu ya ji ana karatu kusan gidan da ya ji ana karatu amma da ya buga kofa sai suka boye ta karba ta rike shi kuma habba bin haraji shiga bayan kofa ya buya shine da aka bude kofa da ya fito kawai sai ya gaurawa shi mijin tsaye da mari ya ma rikan wata ma har ya ji mata rauni wato na ji labarin kun mutane da ni a hannun ki ki ban da gani ta ce ba za a baka ba ta ce masa innaka kafirun najasu wala yajuzu laka an tamakka kitaballah ba ta gaya masa ba za a baka ba to sai kawai su je kama shi yace to ya guri ina son na gani ina son ta ce ba za ka yi dai za ka je ka yi tsarki ka yi alwala wanda ga ya sayi da hannu kawai sai ya ce zai aka sa shi yayi shine aka ba shi ya iya karatu sai ya karanta daha ma anzalna alaykal qur'ana tashqa har aya goma kawai sai yayi shiru irin shiru na abu ya shige shi shine sai ya ce ai kawai kai ba ka zauna mu na kawai dama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta addu'a yana Allah ka karfafi wannan addini ɗaya daga cikin umar guda biyu dama umaran guda biyu ne to Allah sai ya sa addu'ar ta fada kan Umar bin Khattab yace to yace da ya amsa yace ba damu to shine sai sayyidina Kabbar ya fito a baya kyauri ah to gaskiya man kaga da hausin zai kare akan shi ai shi ba kore miji ya sha duka mata kanwa ta sha duka kai bako ai Allah ka dai sani za a yi ma na kai da haushi da kan shi zai kare ai shi yasa Allah ya sa gashi da tijo shikenan sai na Umar ya ce a tafi da shi aka raka shi inda a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna buya a dar arkam bin abi arkam suna buye ba a iya fitowa suna Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da taurasa ba da sayyidina Hamza sai ne aka zo aka bubbuka kofa to dama akwai irin dan abun kofar nan da ake lekawa a ga na budewa ne a bude wanda ya leka na farko ya zo ya ce Umar ne sai ya dawo shi ne sai sai na Hamza ya tashi ya ce ku bani da shi kwa zauna ya ce in ya zo da alheri to shi kira amma ya zo da wani abu zan kashe shi haka ya faɗa shi ne da ya ji kawai ya buɗe ƙofa sai ya ci kwaikwayo shi ya maza damka shi ma karbar bali ya ce bai kawo sai ya ce alheri to ya san maganar musulunci shi ne sai ya ke shi ya tafi duk gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kalmar shahada wanda ya kalmar shahada sai ya ce to ya za mu riga buya kuma ya ce kawai a biyo shi to da can idan annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai sun fito har zuwa ake a dan more me jiba na yi me duka na yi ranar da suka fito sai aka ga sai na sai wani ce ah Umar ne ba Umar ne ba sai a koma haka ranar suka wuce ba wanda ya taba kaje har Ka'aba Umar ne cikin tarihin sa da hijira shi kadai ne ya sanar da zai hijira kuma yayi amma duk wanda suka hijira a boye ake hijira saboda bin su hanya ake a kwace duk abin da ka mallaka a dake mutum ma an raina mutum ma a kora shi ya kofi amma majalisar da suke zama sai da na umar zuwa ya ce musu ya ce to gobe zan mutu eh eh yace wanda cikin ku duk wanda yake son matar shi ta yi ta kaba ko yake son ƴaƴan shi su zama marayu ko yake son uwar shi ta haifi wani yace to mu haɗu da shi ba wanda ya bi shi za a yi bi shi eh radiyallahu anhu salam lillah an kyauta haka ai mazai ka ke nan mazai kun ji labarin da ko to bari na takaita muku a garin a garin su ne ya ga wasu ya saurayi da budurwa a cikin wani kango ya wuce su ya dawo a takaice ne ya sami suna lalata to da yi magana irin gida ne an completed sai suka tashi suka gudu suka yadda waya da hijabi da sauran abubuwa ya zo ya tattara to ya rike kayan yana jiran ko za a dawo ba wanda ya dawo ya rasa inda zai da kayan to sai aka ba shawara ya kai wa mai gari kayan da aka kai kayan sai aka gane waye yarinyar mai waye ne wannan kayan saura sati guda a ɗaura mata aure kuma wannan da suke lalata da shi ba mijin ba shine zai aura ba yayi kokari ya kira mijin nata bai fahimce shi ba to karshe ne yace aka kira yarinyar dan shi magari an gane kayan yarinyar aka ja ta gefe aka mata nasiha aka ba ta kayan nace sun kyauta lokacin da nace sun kyauta ce to shi ne yake tambaya shi abin da yayi nan na leƙen asirin nan da ya je na da bin ƙofofin nan da ya je da neman maganar nan da ya ce yi na ne ya hukunci shi zai ka tubar wa Allah don ba wanda ya sa kawai ba wanda ya sa kawai shi mutum baya bin mutane wai ya ga ko suna zunubi zai ya kama su in ba ɗan zuba kake ba an san an yi zuba ai shi ne aka ba shi aikin ya hana laifi amma kai ina za ta dinga bibiyon mutane a lokacin khalifa ina jin khalifa ya zama umar umar ne dan khattab ai ya hana abubuwa na badala sai wani mutum ya je ya rufe gidansa ana ana ana tashewa sai da na umar da yake gidajen da ba su da wuyan katanga ya karama kawai sai ya ya tsallaka gidan da cewa wato kuna ana goge ce na kama kai ce kai ma na kama ka ka shigo min izin gida ba ni shi ne yake domin kowa ya yafe kowa sai ka yafe min imani ya jima kowa ya yi ya yi ba daidai ba wata rana sai na Umar yana zaune kan kujera a matsayin shi na khalifa su Abu Musa al-Ash'ari suna kewaye da shi yace musu in tambaye ku mun yace muna jin khalifa yace idan khalifa yace muku ya ga ya ga wasu na dina me za a yi Musa ya ce ya ce ai wannan mai sauƙi ne ya amiral mu'minin za mu ce khalifa a kawo shaidu guda uku sai shiru ya ce idan khalifa bai da shiru ba sai shiru mai maka bulan shari'ar Allah ta yi ba shari'ar wani mutum ba ba kuma kan wani aka dora ta aka ɗauke ta akan wani ba sai sai da namu ya canza topic to kai ina labarin jiya aka wuce wajen da aka buko kofin mutane kansu suna laifi wannan ma kuskure ne a musulunci wanda duk kaga yana laifi kai masa addu'a Allah ta daina amma bin kofofin sa in kai ba mai shari'a ba kai ba abin laifin da ake bin kokofi akwai su shine laifi mai yado laifin da zai cutar da al'ummar musulmi ai an gane su wannan ibada ne ma a duk kokofinsa dan kada ya cutar da al'umma musulmi mutumin da aka san yana lalata ƴaƴan mutane an sani ba a kyale shi ba a rima mara banzo ɗan luwaɗi na na suna yaɗa abin da idan aka san mutum shine ba a rima masa asiri ina nufin amma da sai ka gan shi a wani lungu yana shan giya don za ka zo ka ga masa na ai kun gane hausa kawai ka kira shi kamar nasiha ya tuba ya ji tsoron Allah ya ji amma duk zunubin da ka san barin sa zai cutar da al'umma su ba a bari Allah ta kun gane to Allah shi ya da sallallahu alaihi wa sallam
ta da ke abu abokin sun dare Allah ya mai rasuwa ce shi a sashi abu
gobe za a karɓi gudun marayu in Allah ya kai akwai sai malam ibrahim shi ma bai da lafiya yana neman addu'a Allah ya ba shi lafiya akwai dan uwa da abokin shi ya rasu shi ba yana neman addu'a Allah ya kai shi mu ma akwai abokanmu da suka rasu Allah ya kai su iyayenmu da suka rasu Allah ya kai su malamanmu da suka rasu Allah ya kai su yan uwanmu da abokanmu duka da makotanmu wanda suka rasu Allah ya kai su mu kuma Allah ya ja kwananmu da imani Allah kuma ya ba mu da lafiya mu lafiya idan mutum mu ta zo kuma Allah ya sa mu cika da imani sai ta fatiha bismillahir rahmanir rahim الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين
amin